من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة ليا جوات رمضان هجر رمضان الله صلى الله عليه وسلم لك مكة ومدينة شكرا da arba'in da biyu. Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da ganin damarsa da tsarawarsa ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci wadda muka shiga cikin wannan wata mai alkurma wata ramadan wadda allah subhanahu wata'ala ya umarci bayansa da su azumci wannan wata manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya azumci wannan wata ya kuma dora sahabbansa akan haka bayan ya bar duniya kulafa rashidi waɗanda suka mai wajen khalifancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ci gaba da yin azumtan wata ramadan bayan su dukkan managartan bayi musulmai na kwarai in wannan wata ya wulga sukan azumce shi daga farkon har ƙarshen sa bisa tsarin da shari'ar musulunci ta tanada hakanan al'amari ya rinka shuɗewa jilan ba da jini wato daga generation bayan wasu hakanan ake turgawa har allah subhanahu wata'ala ya kawo mu muke rayuwa a yanzu dukkan wanda suka shuɗe sun shuɗe musulmai muna musu addu'a allah ya gafarta musu kurakuransu hakanan watan yana zagayowa shekara sau daya idan ya zo mutane suka azumce shi ba su da tabbas cewa baɗi kuma zai sake zagayowa ya same su sai dai kawai suka yi fatan haka amma sau da yawa kowa ya riga ya sani watan idan ya zo aka azumce shi to idan fa ya wuce babu wanda yake da tabbas cewa baɗi zai same shi sai dai waɗanda Allah subhanahu wata'ala kuma ya kaddara musu suna da sauran rayuwa kamar yadda an azumci wannan watan bara amma dai bana yawa mutane sun azumce shi bara amma bana ba sa nan a raye wasu ma jiya ne suka rasu wasu shekaran jiya suka rasu haka na aka yi ta yi Allah subhanahu wata'ala ya ɗaura yiwuwa waɗanda ya ƙaddara musu ajalinsu yayi domin kuma Allah subhanahu wata'ala ya bar mu a raye zuwa lokacin da ya ƙaddara mana wala yu'akhiru Allah nafsan idza jaa ajaluha babu wata rai da Allah yake jinkirta mata matakar dai ajalinta ya zo to sai tafiya waɗansu tun ba da suke cikin rashin lafiya har yanzu ba su warke ba amma kuma ba su bar duniya ba saboda ajalin su yi ba waɗansu kuma lafiyar su kalau amma sun riga sun bar duniya saboda ajalin su ya rage to saboda haka cikin haka akwai abubuwan lura da darussa a cikin wannan wata Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni a yawaita ayyukan alkhairi sannan Allah ya shirya wannan wata domin samar da falala da kuma garaɓasa ga bayinsa saboda haka ma Allah yake yanta bayinsa musulmai daga wuta zuwa aljanna a ranakun wannan wata ne Allah kuma yakan gafarta wa bayinsa zunuban da ya gabata a ranakun wannan wata da darare daga farkon wannan wata din har watan ya kare kullum Allah yana sadakan rahama da gafara da shigarwa aljanna ga bayinsa waɗanda suka yi nagarta da haka nagarta ya kamata ta fara tun daga musamman yanzu har mu ga in Allah ya kai rayuwar mu ƙarshen wata ɗin kullum ya kamata mutum ya ringa ƙara himma kai ne gurin karatu kai ne gurin tarawihi in an samu dama sadaka in an samu dama kyauta in an samu dama ayyukan alkhairi karatun alkur'ani karabar mutum a baya tasbihi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hailala ayyukan alkhairi al'amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar in kaga mutane suna yin ba daidai ba kai musu nasiha ka ja hankalin mutane zuwa ga abin da yake shine daidai a ci gaba da ayyukan alkhairi a cikin wannan wata kuma ana karawa har Allah subhanahu wataala wataƙila ya mana taufiki da dacewa insha Allah mu zama cikin waɗanda Allah zai yanta su ko mu zama cikin waɗanda za su samu rahamar Allah mai yawa a cikin wannan wata ne ɗumbin alkhairi wannan wata ne wanda musulmai suke ini da azumi mana ba sa ci ba sa sha domin Allah saboda Allah ne ya umarce su su yi haka shi kuma Allah subhanahu wata'ala sai musu falala da karban addu'arsu duk mai azumi idan ya yi addu'a Allah yana karbanta shi ya sama haka kuma wanda ya rasu a tsakiyar wuni na azumi ana masa kyakkyawan zato yana daga cikin wanda suka samu husnul khatima saboda ya rasu yana azumi babban abin da za mu amfanu da shi daga cikin abubuwa masu yawa shine mu yawaita addu'a a wannan kwanaki masu alkhairi kuma ake karban addu'o'in kowa a cikin mun nan ya san muna da matsaloli masu girma waɗanda in banda addu'a ba maganin su in banda komawa ga Allah babu maganin su saboda haka a yawaita komawa ga Allah al'umma musulmai da matasa da dattijai da maza da mata da ƙananan yara da dattijai waɗanda suka tsufa sosai da masu lafiya da marasa lafiya ana cikin ƙalubale sosai babu wanda yake ya tsira da masu kuɗi da waɗanda suke ba su da kuɗi da waɗanda ake ganin talakawa da kuma waɗanda ake suke jagoranta da waɗanda ake jagoranta duk gaba ɗaya muna cikin ƙalubale wadda muna buƙatar addu'a da jajircewa bayan addu'a sannan sai mun jajirce mun gyara ɗabi'unmu zuwa ga ayyuka na ƙwarai sannan mu gyara ɗabi'unmu zuwa ga mu kasance bayan allah na ƙwarai wannan watan fili ne na wato horar da kai zuwa ga mutum ya zama na ƙwarai mutum ya zama to ya zama mutumin ƙwarai ta hanyar wa'azantuwa da wannan wata din da kuma azumin da yayi ya zama to ya tarbiyantar da kansa yadda yake iya hakuri da juriya da yunwa da kishirwa da dukkan wasu abubuwa da yake sha'awa amma ya hakuri ya basu to haka nan kuma ya koyi cewa duk abin da yake sha'awa a duniya wanda bai halatta ba yayi kokarin cewa ya bar shi in dai Allah bai halatta abu ba to wajibi ne mutum ya nisanci wannan abu saboda ya samu rahama duniya da lahira idan mun duba za mu ga cewa rayuwarmu muna cikin yawancin taɓarɓarewa za mu taru a masallatayya amma shaidan ya riga ya fi ƙarfin musamman a ɓangaren tsayuwa da muhimman al'amura kamar irin su adalci da irin su amana da cika alkawari da faɗan gaskiya da rashin yaudara da jajircewa akan gaskiya da dogewa wani abubuwa ne wanda suke sun yi rauni a tsakanin mu musulmi ba abin da zai samu yaro daga barin wato daga tsayuwa akan waɗannan abubuwa sai mun koyi darussa daga cikin wannan wata idan ka duba adalci ya yi ƙaranci a rayuwarmu amana ta yi ƙaranci a rayuwarmu sannan faɗan gaskiya da kuma aiki da gaskiya ɗin ya yi ƙaranci sannan son rai da son zuciya shi kuma ya yi yawa tuna haɗama da kuma rashin adalci shi kuma ya yi yawa yaudara da ƙarerai a maganganun musulmai sun yi yawa cin amana ya yi yawa ba maganinsa sai alƙur'ani da ake karantawa da kuma daukan darasi a rayuwa mu horar da gabanmu wajen juriya da haƙuri da jajircewa da faɗan gaskiya da aiki da gaskiya da adalci da kiyaye amana wanda in muka yi wannan a cikin wannan wata ɗin za mu koyi waɗannan abubuwa suna da matuƙar muhimmanci muna fata allah samu dace mun kasance yawanci muna koyi da magabatanmu wajen idan ramadan ya zo mukan haɗu a wannan masallaci a wannan irin lokaci din a kuma cikin wannan jami'a a jami'ar gombe ko jami'ar mallakar jihar gombe wato gombe state university a masallacin juma'a da allah subhanahu wata'ala ya azurta wannan community din da wannan masallaci to akan yi amfani da wannan damar a yi koyi da sunnar magabata sunnar manzon allah sallallahu alaihi wasallam da kuma umarni da allah ya cikin alkur'ani wajen nuna mahimmancin alkur'ani a wannan wata din don ka muka yi darasi a cikin ayoyin alkur'ani a irin wannan lokaci da asar da asar a wannan masallaci to haka kuma allah ya kawo rayuwarmu yanzu ma watan kuma ta ya shigo za mu ci gaba da wannan duk abin da ka ga kana yi to lokaci ne kawai wata rana za ka ga cewa ba ku ba ne za ku ko kana so ko ba ka so balle ma dole ka kawai ka yi imani kuma ka sani wata rana duk yadda za a yi masu sauraren tafsirin nan ba su bane sai dai watakila waɗansu saboda haka allah subhanahu wata'ala haka ya tsara aiko ba yadda za a ce dindindin wanda suke tafsiri ko wanda suke jan baki su ne ba zai yi ba ai da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya saura a duniya har ila kiyamisa kamar tun da har ya koma ga Allah to kowa zai zo ya iyayensa ne kawai manya-manyan sahabbai sun yi aiki wa addinin Allah sun karantar sun yada addinin Allah amma sun koma ga Allah haka nan manya-manyan tabi'ai manya-manyan malamai waɗanda suka yi rubuce-rubuce waɗanda ake amfani da rubutunsu a yanzu ake karantawa duk waɗannan sun koma ga Allah saru saru ila rahmatillah insha Allah to mu kuma yanzu Allah subhanahu wataala ya kaddara mana jarrabawa mu ne a raye don haka muna da tabbas za mu yi ne kawai iya lokacin da Allah ya hore mana sannan mun gode wa Allah da ya bamu dama har ake samun dama a yi amma dai muna da tabbas cewa wata rana babu mu sai dai waɗansu kuma su yi shi yasa damar da kake da ita hayatak qabla mautik yi amfani da rayuwarka kafin mutuwarka don dole ne wata rana za ka mutu sannan ka yi amfani da shababar kabla harami ka yi amfani da tashenka kafin ka tsufa in kana tashe kana yin wasu abubuwa akwai abin da idan ka tsufa kana nan ma a raye a duniya din amma ba za ka iya yi ba sannan farazak kabla shuguli ka yi amfani da dama da kake da shi yanzu kana da lokuta kafin lokutan su matse shugulgula su hau kanka su yawa abubuwa da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni mu yi amfani da su musamman abubuwa guda biyar sannan kuma a kawon misali da abunan sihatar ƙabla sakami lafiyar ka ka yi amfani da ita kafin rashin lafiya ba don allah ya sa muna da lafiya ba ba za mu iya zuwa nan mu zauna waɗanda ba su da lafiya waɗansu suna sha'awar su zo amma ba za su iya zuwa suna kwance tun mutum yana jin an je ba a beje ba har wata ɗan ka samu baya ma jin labari an je din saboda rashin lafiya ya rufe shi to haka nan kuma har mutum ya bar duniya to haka rayuwa ce insha Allah ta'ala muna fatan Allah ya ba mu ikon amfani da lokutan kuma Allah ya sa mu yi amfani da lokuta din cikin aikin kwarai Allah kuma ya sa aikin kwarai din ya zama karɓaɓɓe a wurin Allah Allah kuma ya gafarta wa iyayenmu Allah ya gafarta wa malamanmu waɗanda suke nan a raye Allah ya ƙara ƙarfafa mu da su a shugabanninmu Allah ya ƙarfafe su ya riko da hannayensu zuwa ga abin da zai zama alkhairi ga rayuwar duniya da lahira idan an cira karatu da muke yi da muka zo ƙarshen suratu yusuf a shekara kafin bara sai aka tsaya bara kuma wannan wata ɗin ya wulga bara amma ana cikin ja'iha wato ana cikin bala'i da musiba da jarrabawa ta yadda ba a samu damar a haɗu a karanta alƙur'ani a irin wannan masallaci kamar yadda aka saba saboda larura da uzuri da ta wurga da rayuwarmu to amma Allah subhanahu wataala cikin ni'imarsa da hikimarsa da tsarinsa bana kuma ya ba mu dama muna godiya ga Allah cikin wannan ni'ima da ya yi mana aka tsallake wacce shekara da aka yi sai zamanto ba a yi karatu aka ci gaba da inda aka tsaya daga waccan shekara ta biyu ba duk da cewa alhamdulillah bayan Allah sun yi ta kokari an kuma gudanar da tafsirin tun daga farkon ramadan har iya kwanakin da aka saba yi an gudanar masu yadawa a midiya kafafen yada labarai kamar su rediyo da makamantansu duk sun yi wannan ne an kuma yada ko masu social media su mara otoman da sauran su mara abulgani da sauran duk wanda suke nan da ma waɗanda ba mu ambata dukkan su yi yada da suka yada Allah subhanahu wata'ala ya isar da abun kai ka ce ma ana nan ana tafsirin ba a yi wannan matsala ɗin ba amma sai dai a wancan lokaci din sai ba a yi ba mu ci gaba da inda muke karatu a nan masallaci ba sai dai kawai ake zaɓen ayoyi wanda Allah ya sa za a fassara a wancan lokuta din haka na aka yi ta yi har wata din ya ƙare to mun gode wa Allah bisa wannan ni'ima to yanzu kuma za a ci gaba daga inda aka tsaya daga bara waccan ita ce suratul ra'd bayan mun ƙare suratul yusuf da aka tsaya ba a ci gaba ba sai yanzu za a ci gaba suran bayan suratu yusuf ita ce suratun ra'ayi da aka insha Allah ta'ala ita za mu shiga a yanzu tare da fadilatu sheikh alaran magwani abdulbasir muhammad inuwa wadda a kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi nasara wajen jajircewa da tsayawa da duk ayyukan da yake yakan je kashere ya aiki ya gangaro ya dawo kafin lokaci ya yi kuma ya samu cewa ya zauna a nan har an yi karatu da shi yurke al'ur'an alama sami'ina yakan jefa karatun ƙur'ani a bisa kunnuwanmu zukatanmu suna girgizuwa da haka muna fatan allah ya saka masa da ɗumbin alkhairi musulun umma ta jami'a da take kokari ita ma wajen shirye-shiryen guri da kula da masallaci za mu jinjina wa irin su malam abu su biyan malam muhammad al'amin wannan sun cancanci jinjinawa ana malam siraj na accounting department wannan sun cancanci jarrabawa abinan jinjinawa da addu'a ta kware da addu'an alkhairi wato sun mai da harkar masallacin da malam abubakar na accounting department shi ma waɗannan kusan da dr umar modibo malam umar modibo acting librarian amma dai ukun nan musamman kuma biyun nan an ce malam muhammadu amin abu sufiyan an ce malam siraj to ina ga yadda suke kula da gidansu kuma ban sani ba ko sun fi kula da nan yadda suke sama da yadda suke kula da gidansu in koyi ya mutu su ne za su ba da labari su ne za su tsaya a gyara in ruwa baya zuwa su ne in za muna shi sa wani mutum ya zo ya rasa abun da zai yi sai ya lura cewa masallacin mazala sallallahu alaihi wasallam an yi sallan isha sai ya lura masallacin haske bai ishe shi ba duhu musamman ta gefe baya baya akwai duhu tare da cewa wancan lokacin masallacin ba wai yana da girma irin yanzu ba sai zagaya sai yo fitilan a ci balbal na lagwani abu na irin ya tuka din ya samo mai ya zuba sai zo sai kunna wuta sai ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam da idan da sallah ya juyo sai ya ga haske ta can baya duk da cewa riwayan ba ni da tsayuwa akan to don tabbatar da inganci amma dai an ambace ta saboda haka da ya kalla sai ce wa ya haskaka wancan gefe na wannan masallaci sai aka ce wane ne sai ce nawarta masjidan ka haskaka masallaci ne nawar Allah da kafin janna kai ko Allah ya haskaka maka gida a aljanna wanda ya nuna shi dan aljanna to idan ya tabbata ingancinta wadda ba ni tsaya kai ba to kaga irin waɗannan da hidima wa masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata mata ta rasu wadda take kula in mutane sun tafi dottijiya ne sai to sai ta share masallaci sai ta tafi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran ta rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya lura da ya shigo masallaci sai bai ganta ba yace ina baiwar Allah ne sai kace ai ta rasu cikin dare da muka ga da daddare ne shine sai bamu maka magana ba sai muka je muka wata janaza kar mu takura ka cikin dare annabi sallallahu alaihi wasallam yace me yasa ba ku bani labari da suwar wannan baiwar Allah ba ku tashi sai suka tashi di suna bin sa yana tafiya da sauri sai da aka je ce ina kabarinta aka nuna masa kabarinta ya tsaya akan kabarin yayi sallah ya mata addu'a duk wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan kabarin sa ya masa addu'a shi dan aljanna ne ya jefa ya ci saboda ka don ta shiga aljanna saboda wannan hidiman da take to kaga waɗannan bayin Allah Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi a su suke kokari wasu zaka samu wasu suna jan baki wasu suna fassara wasu suna guduba wasu suna kaza amma za ka samu wasu muhimman ayyuka wadda inda ba a yi su ba wancan ayyukan da suke tara jama'a ne da wuya a jiraɗinsu to waɗannan sai suka tsaya da waɗannan kowa da abin da Allah subhanahu wataala ya hore masa kuma kowa da baiwar da Allah ya masa Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya haɗa mu da su cikin jannatul firdaus Allah ya sa waɗannan ayyuka su zama karɓaku a ayyukan hasana dukkan bayin Allah musamman executive members na muslim umma karkashin jagorancin Dr. Babangida Muhammad Musa su suna kokari sosai akwai shura committee members waɗanda duk abin da ya dace su ne majalisa ta ƙololuwa a cikin wannan jami'a wajen harkar gudanar da addinin musulunci suna nan suna ƙoƙari membership na wannan abu na irin su dr yusuf umar suna ciki malam abdulmalik suleiman suna ciki bbc na university suna ciki su malam siraj na abunan su alhaji aminu na basari duka waɗannan da sauran su malayarwa geography duka waɗannan suna cikin kwamiti ɗin don haka allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara musu albarka allah kuma ya ƙara mana dacewa to idan aka duba gaba ɗaya ta kanta jami'a da ta bamu dama ƙarƙashin jagorancin shi vice chancellor da dukkan management members musamman waɗanda suke kula da jami'ar kuma ragamar jami'ar a hannunsu take amma da duk da haka sun kyautata mana zato suka ce a zo a ci gaba da irin waɗannan activities din so muna jinjina musu ko muna addu'a alkhairi muna fatan Allah ya ƙara mana albarka a cikin wannan jami'a ya ƙara mana alheri duk abin da zai zama alkhairi a rayuwarmu da dukkan wani ma'aikaci a wannan jami'a musamman musulmai kowa yana ba da gudunmawa don musulun umma takan samu gudunmawa daga dukkan bayan Allah musulmai da suke aiki a wannan jami'a da manyan ma'aikata ɗin da duk kowa da kowa da mu ƙananan ma'aikata ɗin duk gaba ɗaya Allah subhanahu wata'ala ya yi albarka muna addu'a Allah ya mana albarka gudanar da abubuwan kuma Allah ya ƙara mana jagoranci a cikin wannan daga kowane ma'aikaci a wannan jami'a muna masa addu'a alkhairi dukkan ɗaliban wannan jami'a ma'ana bayan musulmai da muka musu addu'a ta musamman waɗanda ba musulmai ba ma da suke gudanar da alkhairai a wannan jami'a to muna fatan Allah shiryar da su su musulunta ko kuma in ba su musulunta ba Allah ya kara musu aikin alkhairi ya sa su yi ta mana aikin alkhairi kuma mu haɗu da su cikin ayyukan alkhairi a duk abin da zai zama sharri Allah subhanahu wataala ya kame hannunmu daga shi a ɗalibai na wannan jami'a muna musu addu'a ta musamman su zama sun fi kowane ɗalibin kowace jami'a insha Allah ta'ala falala da daraja wannan addu'a muke gare su kuma Allah ya sa su gama lafiya waɗanda suke cikin karatu waɗanda suke sun gama su ma Allah ya musu albarka Allah subhanahu wataala ya ƙara mana nutsuwa da kwanciyar hankali a cikin jami'a shugabanninmu na gari muna musu addu'an alkhairi a shugabannin siyasa daga shi mai girma gwamna da dukkan kwamishinoni da suke ayyukan alkhairai da dukkan masu gudanar da tsare-tsare a musulmai dukansu muna musu addu'an alkhairi Allah subhanahu wataala ya ƙara taimakon su akan alkhairi akwai waɗanda suke ba musulmai ba su ma suna gudanar da alkhairi abinda za su yi dukkan alkhairi su ma muna musu addu'an Allah ya ƙara tabbatar da su akan alkhairi a dukkan kowa da kowa a ƙasa gaba ɗaya muna addu'a wa shugabanni akwai dattijon mu wanda Allah ya karfi rayuwarsa wanda shi ne da mai kullum sai ya share masallacin nan malam yusuf wanda zai share masallacin nan shi kadai ya kadai kafir din ya gyara ya yi menene ba za mu manta da wannan ba Allah cikin addu'a ba Allah subhanahu wataala ya gafarta masa Allah ya yafe masa Allah ya haskaka kabarinsa a daidai wannan lokaci dole mu yi addu'a ga malam Adam dan malam fara da wadan malam wayannan duka manya-manyan malamai ne da suka yi aiki a wannan jami'a duk Allah ya karbi rayuwarsu tun a baya wataƙila za a ji ban ambaci kowa da kowa ba amma mala da wadan malam yana daga cikin mutane na musamman wanda mutum zai ambace su a koyaushe in yana ambaton alkhairi a cikin wannan jami'a daga mathematics department ya kasance mutum ne mai managarci ga tsayuwa ga jajircewa akan aikin alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya gafarta masa akwai wata amana na kudi wasu 'yan kalilan na most committee a wancan lokacin an je gaishe shi a asibiti lokacin da muka je gaishe shi an kai shi an yi x-ray an dawo da shi duk jikinsa a karye yake ya karye a kafa ya karye a can ya karye a can ba abin da ya saura amma da yana hankalinsa yana nan da saura muna zuwa bayan mun gaye za mu fita kawai shi yake ce mana akwai fa kudi kaza da kaza din nan na basu a guri kaza kaga wayannan managartan mutane kenan masu kula da amana an taba yin huduba da aka yi huduba sai ya shafi wani aiki da yake yi yace wallahi tun da yake bai san cewa wannan aikin babu kyawu ba sai a rana saboda haka daga ranar ya tuba shikenan ya watsar haka bayin Allah na kware su alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana muna da bayin Allah na gari yawa wanda suka shude a cikin wannan jami'a da kuma wannan gari Allah subhanahu wataala ya gafarta musu mu kuma yin rayuwar mu ta zo karshe Allah ya sa mu cika da imani Allah kuma ya tabbatar da mu akan alkhairi a Allah ya sa mu yi aikin da mu ma in mun bar duniya wasu za su faɗi alkhairi akan mu a za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala suratul ra'd aya ta farko na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وزرع ونخيل صنوان وغير وغير صنوان يسقى يسقى بماء واحد ونفضل بعضها وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد يسقى بماء واحد ونفضل بعضها ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون
Allah subhanahu wa ta'ala bayan bismillahir rahmanir rahim yace alif lam mim ra da lamun da mimun ana jan su sita harakat idan ka zo karatu kusan ga kowane ƙura inda ba abu ja'far kake karatu da shi ba saboda shi yana yayyanke su haka Allahu a'lamu bi muradihi bi zalim in an zo ma'anar su wasu malamai suna cewa yana daga cikin mutashabihul qur'an wadda yana daga cikin wanda ya gagari jama'a gano hakikalin don haka sai aka sashi cikin mutashabih wato abu mai rikitarwa na alqur'ani wasu malamai suka ce a'a bal muhkam ne amma yana ƙara tabbatar da mu'jizar alqur'ani ta yadda babu wanda ya san haƙiƙanin yadda zai fassara waɗannan harfa al-muqatta'a waɗanda Allah subhanahu wataala ya bude wasu daga cikin surorin alqur'ani da su a bisa haƙiƙanin ba da ma'ana shi yasa kawai kowane kokari da malamai za su in ana so a huta sai kawai a ce Allahu a'lamu bi muradihi biha eh Allah kawai shine ya san haƙiƙanin cikakken ma'anan waɗannan haruwa da shi kenan mutum ya huta amma sai dai yawanci idan kaga Allah ya bude sura da su abin da yake biyo baya babban muhimmin al'amari ne yawanci yakan zo akan maganar alqur'ani da zarar an bude sura da wannan abin da zai biyo baya yawanci da aka samu akan magana ne na alqur'ani kamar misali da aka ce alif lam mim sai ka ce zalikal kitabu la raiba fihi da aka bude a arab alif lam mim sad zaka ta kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun min amma yakan zo idan ana magana akan tauhidul uluhiyya kamar yadda ya faru a farkon ali imrana da aka ce alif lam mim zaka ce allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum sai aka ambaci ismullahi al'azam ko asma'ullah al'azam waɗanda suke tabbatar da kaɗaitakar Allah subhanahu wata'ala da kuma cancantansa cewa babu wani abun bautawa da gaskiya sai shi subhanahu wata'ala to idan kaga an bude sura da waɗannan harufa to kawai saurari abin da zai biyo baya wani muhimmin al'amari ne musamman magana akan littafin Allah shine alqur'ani daga nan mutum zai gane cewa alqur'ani ba abun wasa bane kuma alqur'ani shine hanyar daukaka duniya da lahira wanda ya rike alqur'ani yayi aiki da shi babu wanda ya kai shi daukaka don shi fi kowa koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda lokacin da aka tambayi Aisha radiyallahu anha an kulikihi sallallahu alaihi wasallam game da ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce kana kulikuhul qur'an ɗabi'unsa gaba ɗaya kawai qur'ani ne in ka karanta qur'ani to ka karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana haka zaka ganshi in kana neman ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam to duk ɗabi'u na kwarai da Allah ya umarni da su cikin alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya misalta su kuma shine shugaban masu misalta su Allah ya samu dace Allah ce tilka ayatul kitabi waɗancan ayoyin littafi sai ya amfani da tilka don me don tilka ya fi kiran hankali aka ce ma waccan ko waɗancan waccan ko waɗancan ayoyin littafi kai ka ce za ka waiwaya ka kalli wanda yake ma nuni zuwa ga ayoyin Allah ce tilka ayatul kitab waɗancan ayoyin littafi suna da muhimmanci suna da daraja suna da girma suna da kuma girman sha'ani in kana so ka more duniya ka more lahira to kai riko da ayoyin wancan littafi shine alqur'ani mai girma wasu malamai sun fassara cewa alkitab anan at-taura al-injil sun shiga amma dai malamai suka ce a'a kawai alqur'ani ake nufi shine magana mafi karfi Allah ce wallazi unzila ilayka min rabbikal haqq abinda yasa suka ce at-taura wal injil saboda Allah ya ce tilka ayatul kitabi kuma yayi amfani da tilka kaman waccan kaman wadanda suka shude da can shi za sai suka fassara shi hatta a cikin tabi'ai akwai wadanda suka fassara da cewa al-kitab anan ana rufin ayatul kitab na at-taura da al-injil wato littafin da aka saukarwa annabi Musa alaihi salam da littafin da aka saukarwa annabi Isa alaihi salam shine littafin ahlul kitab amma in ka duba al-hafiz ibn kathir rahimahullah a tafsirinsa yace amma wannan fihi nazar eh akwai abun duba a cikin wannan balma abun da yafi kawai karbi shine cewa alqur'ani tilka ayatul kitab wallazi unzila ilayka min rabbikal haqq wadda aka saukar zuwa gare ka shine littafin dungurungun da kuma ayoyin da suke cikin sa alkur'ani ba an saukar da shi take a rana daya kamar yadda ake saukar da littattafan da suka shuɗe ba at-taura a rana daya aka saukar da ita wa katabna da hukil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay fa khudha bi quwwatin wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin waccar at-taura an saukar da ita take lokaci daya haka nan littattafan farko yawanci Allah kan saukar da su ne lokaci daya shi yasa ma kafirai suke tuhumar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida me ya hana a saukar masa da alqur'ani gaba daya Allah subhanahu wataala ya musu raddi kadhalika linuthabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila mun saukar da alqur'ani ne mufraqan munajjama wato daki daki aya bayan aya in hadisa ta faru sai Allah ya saukar da aya in wani abu ya faru sai Allah ya saukar da aya ko in an yi tambaya sai Allah ya saukar da ansa sannan Allah subhanahu wataala ya saukar da alqur'ani daki daki shine Allah ke cewa linu sabbita bihi fuada don mu sau tabbatar da shi a cikin zuciyarka ka samu nutsuwa kuma ya tabbata a cikin zuciyarka shi yasa alqur'ani yana ana gama saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan ya haddatu gare shi kenan ba bukatan cewa sai ya tsaya yana ta muraja'a da sauransu shi yasa ma Allah ya ce masa ma an zalla alaikar ƙura'an da ta shikwa ba mu saukar maka da alƙura'ani don ka shiga cikin damuwa da wahala da ɗawainiya ba a allah subhanahu wa ta'ala ya yi alƙawari shi ne zai ɗau nauyin haddatar masa da alƙura'ani shi yasa ma allah ce masa la ta harri bihi lisanaka da ta'ajala bi inna alaina jam'ahu wa qur'an fa idza qara'nahu fattabi qur'an thumma inna alaina bayana da haka Allah subhanahu wata'ala ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani an saukar masa ne saboda hikima aka saukar da shi mufradan munajjama aka saukar da shi kadan kadan dake dake shi yasa anan Allah ce tilka ayatul kitabi wallazi unzila ilayka min rabbikal haqq wato waɗannan ayoyin littafi din na alqur'ani ma'ana in ka dau ayoyin daidaikun ayoyi ka kalle su ko kuma ka dau alqur'ani gaba ɗayan sa shine wallazi unzila ilayka min rabbika ma'ana ka dau alqur'ani gaba ɗayan sa ka duba in ka ga dama dauki alqur'ani gaba ɗayan sa ka duba musamman a yanzu an shiga ramadan waɗanda watakila ba su saba sauke shi ba ba to yanzu ya kamata su sauke ko kuma a rinka bin gida-gida insha Allah ta'ala in mutum ma'aikaci ne ya kai matsayin da za a iya kai takarda musamman gurin bisi a ce ga wani musulmi da muke da shi bai sauke ba tun daga farko ramadan zuwa karshe ya cancanci kwairi ko a dakatar da salarinsa wallahi da za a yi haka da yana da kyau gaskiya yawa da wani mutum ramadan ya zo har ramadan zai fita bai sauke ba da haka in goman karshe ta zo ya kamata kwamitin masallaci su zama duba wanda bai sauke ba saboda haka a rubuta formal takardawa ga din sunan abiyas sai ya abu nan koma din sunan abiyas saboda haka sunan da tije sai mu ba su kawai sai mu makale a baya muna jira su kai wa shi busy a dakatar da salarin wanda bai sauke alkur'ani ba a cikin musulmai yau wanda duk bai sauke alkur'ani ba a cikin musulmai ramadan zai fita wallahi da za a yi haka insha Allah da mun dage mun sauke kuma da an yi mana alheri sosai ne yawa to ban sani ba ko za a yi haka Allah ya samu dace saboda haka abun a ce ai gwanda ma dakatar da salami mai sauki ne akan a ce da yi ramadan ya zo har ya fita mutum bai sauki alkur'ani ba ko da ma ba za a haɗa mutum da bisi ba wallahi ba ƙarfin hatsari ba ramadan ya zo ya tafi mutum bai sauki ƙur'ani ba kai ina gane babu ai a duk jami'a ne da wuya a samu insha Allah ta'ala Allah ya saka ra'a Allah ya saka ra'a samu amma in aka samu ka kai Allah ya sauri to Allah ce tilka ayatul kitab in ka dau ayoyin daidaikun su wallabi unzila ilayka min rabbika ko kuma ka dau alqur'ani gaba ɗayan sa wanda Allah ya saukar da shi zuwa gare ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam min rabbika daga ubangijinka daga ubangijinka duk wasu karance-karance ya kamata in ma ba za a daina su duka ba saboda sun zama wajibi wataƙila gaskiya a takaita in ma ba za a takaita ba to a samar da lokaci na karatun alkurani kowa ya samar wa kansa wannan maganar da muke faɗa za a cina ta ranar da za mu tsaya a gaban allah za a cina mun faɗa kuma mun faɗa in mu ba mu sauke ba mun faɗa ya zama hujja akan mu allah kiyaye saboda haka a cina a tsaya wallahi a samar da lokaci ko izu biyu ka rinka yi daga nan yau in ka fara izu biyu to ina ga zuwa ga izu biyu yau idan ka fara har sai karshen ramadan a'a kar a baro mutum wannan ka dai dan yi samu wasu kwanaki ka yi izu uku ko uku da rabi haka in ya so ka koma biyu din insha Allah za ka samu zuwa da 27 a ce mutum ran daren 27 da ake kyautata zato da yawa ko daren 25 ko daren 23 a ce kayi kataman alqur'ani kuma ga ka ma'aikacin jami'a duk ni'imar da Allah ya maka ka zama ma'aikacin jami'a a ce ka sauke qur'ani ba Ramadan ya fita ai baka yi wa Allah baka gode masa yadda ya kamata gaskiya Allah ya samu gode masa kuma Allah ya samu yi haka Allah subhanahu wataala ya ce alhaku wannan littafi din alhaku wallahi gaskiya ne tilka ayatul kitabi waɗannan ɗaiɗaikun ayoyi da game da alqur'ani wallazi unzila ilayka min rabbika da ma wannan da aka saukar maka daga ubangijinka shine alqur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhaku wallahi gaskiya ne Allah ne fada Allah ne fada duk wani littafi a duniya yanzu babu littafin da Allah ya ce alhaku gaskiya ne in ka cire littafin farko wanda suke Allah ya saukar wa annabawa ashe wannan alqur'ani ba karamin gara basa bane ka je masallaci da sunan ajere in ka je gidanka ba da akwai qur'ani zai wuya ce gidan mutum ba qur'ani ƴaƴanka suna islamiyya akwai qur'ani tattare da su in ka je wani masallaci ba na angon ba akwai qur'ani a jere ashe kenan ko zuwa kai gurin wani kai sallama bai fito ba to kafin ya fito shiga masallacin balle ma har muna da alqur'ani a wayoyin to kafin ya fito kawai dan wannan lokacin wajen karatun alkurani gaba da alwalarsa ka je gidan mutum ka yi sallama irin kafin ya gama kintsawa ya fito din nan ci gaba da karatun qur'ani yana fitowa sai a yanke ana gama dan abun da ya kawo ka kana tafiya shi kenan in ka je ka sake samun wani guri bata lokaci ci gaba da karatun alkurani ko kuna da mutum ba a gama haduwa ba ana nan ana cewa ba sai ka shaya ne ba musamman a watan ramadan ko ma je ka ci gaba da karatun alkurani ba sai ka daga murya kowa yana ji ba a sirrance a hankali kawai sai ka ci gaba da karatun alkurani wannan watan wallahi ba na wasa ba wannan watan ba na wasa ba babu minti ɗaya na wasa a wannan watan in kana neman watan neman lahira in Allah ya kawo ka wannan watan ya maka gata saboda ka saura kai amfani da shi Allah ce walakin na aksarar nasu la yu'minu sai dai ina mafi yawan mutane ba sa imani da alqur'ani mu mun yi imani da shi sai dai ba mu aiki ba jajircewa ba nagarta ba irin rayuwar sahabbai ba idan ramadan ya shigo imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala duk kwana uku sai ya sauke alqur'ani duk kwana uku sai ya sauke alqur'ani amma idan goman karshe ta zo a kowane dare sai ya sauke alqur'ani kafin ramadan ya fita imam malik rahimahullah idan ramadan ya shigo aka ce ɗaya ga wata to duk wani nazari ya ajiye shi a gefe sai qur'ani zalla daga karatu alqur'ani sai nazarin alqur'ani a ramadan ya fita iya abun da suke kenan haka nan a imma gaba ɗayan su to ya kamata mu mai da hankali wata ya zo na alkhairi to mu dage kar wani ya ce kuma to ai ramadan din ba rawa mun raya shi kuka raya shi da ni to sabo nawa kai kuma daga ramadan din ba ran zuwa bana sabo nawa kai zunubai nawa ka gani maganganu nawa kai na sabo ciwa-ciwa nawa kai abubuwa nawa kai saboda ka in ka raya na bara kusan ka kusan rusa abin da ka raya in ma har ka raya sai Allah da ya sani sai Allah ya sani saboda ka labanan ne sai ka raya kuma in baka raya na bana ba wa ya ga ma na bari kuma yana zuwa ya same ka to saboda haka mu yi kokari insha Allah ta'ala in muna raye lokaci ya shiga ok akwai saura a shi kenan Allah subhanahu wataala ya ce Allahu allazi rafa'a as-samawati bi ghairi amalin tarawna Allah subhanahu wataala shine wanda rafa'a as-samawati ya daga jinin halittar sama bi ghairi amalin tarawnaha ba tare da wasu ginshikai ba wannan tarawnaha din malamai sun yi sabani wajen fassarawa cewa bi ghairi amadin tarawunaha ake nufi Allah subhanahu wataala shine ya daga sama ya gina ta bi ghairi amadin tarawunaha ba tare da ginshikai wa ma'ana filas wanda suka toro kare saman tarawunaha da kuke ganin su ba su filas wannan fassara daya daga ciki don haka Allah shine wanda ya daga sama ta zama can sama awalam yarau anna samawati wal arda kanata ratqa fa fataqnahuma shin mutane ba su ganin cewa da sama da ƙasa sun kasance a ɗamfare da juna suke fafata ƙalahu ma sai muka tsaga su muka ɓalle sama ta yi sama ƙasa ta yi ƙasa aka shimfiɗa ƙasa aka daidaita ta aka baka gaba Allah subhanahu wata'ala ce a antum ashaddu khalqan am sama banaha rafa'a samkaha fasawaha wa aghtasha laylaha wa akhraja buhaha sai ce wal arda ba'da zalika dahaha sannan ƙasa kuma ba da zalika to shi wannan yana nuni kenan sama aka fara halittawa kafin halittar ƙasa ko ko ƙasa aka fara halittawa kafin halittar sama suratul fussilat tana nuni kaman sama domin Allah subhanahu wata'ala ya ce summastawa ila samai wa hiya dukhanu bayan yayi magana akan halittar ƙasa sai ce summastawa ila samai sai juya zuwa ga sama kuma bayan yayi magana akan ƙasa wahiyar dukkanin ƙas sama ɗin gaba ɗaya kamar hayaƙi ko kuma hayaƙi take faƙala laha sai ce mata wani al'abdiki ya ƙau'an aukar ha ya ce ku zo ku zama yadda kuke allah da ya tashi halittar sama sai ce ta zama yadda take sai ta zama da ya zo halittar ƙasa duhuwil ardu shi ne wal'ar da ba da zalika da haha duhuwil ardu duhuwil ardi da khalqul ardi yana da bambanci don haka halittar sama aka riga sana aka halicci ƙasa lokacin da aka yage su sama aka daidaita sana aka daidaita ƙasa a duhul ababuna halittar sama daban halittar ƙasa daban amma duhul ardu shine daidaita ƙasa a fidda abuna duwatsu a cikinta a fidda kogi na ruwa a cikinta a fidda bishiyoyi a yi waye wani shine wal arda ba'da zalika dahaha wato ƙasa ba da zalika bayan haka kuma da haha sai daidaita aka samu bishiyoyi aka samu abin ƙoramu aka samu koguna aka samu kaza aka samu duwatsu shine wal arda ba da zalika da haha shine a antum ashaddu khalqan am sama banaha رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها سيتي والأرض بعد ذلك دحاها سيدخول الأرض yato ma'ana Allah subhanahu wata'ala anan sai ce Allahu allazi rafa'a samawati bi ghairi amalin tarawnaha kuka ce a fassaran farko shine Allah ya daga sama ya daidaita ta yadda take bi ghairi amalin ba tare da wato umudai sune ginshikai tarawnaha da kuke ganin su ba fassara na farko kenan a fassara ta biyu sai suka ce ma'ana kenan akwai ginshikai din amma Allah ya rufe ganin su daga idanuwan mutane da sauran halittu gaba daya babu wanda yake ganin fila ɗin da su tokare sama amma akwai sashen da yawa daga cikin malamai suka ce a kawai abin da ake nufi fassara ta uku rafa abuna Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amadin Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya halicci sama bighairi amadin ba tare da ginshikai ba babu wani halitta a duniya ko wani injiniya wanda ya saba gini saboda kwarewar gininsa ya zo ya shimfuda shimfudi a sama wadda za a shiga karkashi a sha inuwa amma ba tare da an yi kasa wanda zai tokare shi akwai wani injiniya da ya taɓa yin wannan gini dukkan kasashen duniya wanda suka kware da injiniyoyi magina ba su yi ba su yi wannan sai dai su tsara abun da gashi nan an yi siraran karafuna ba irin wanda sauran duniya ta saba da su masu sauri ba amma ƙarfinsu kuma ya fi sirirancin ya rike abin da aka rufe sama da shi to amma shi Allah subhanahu wataala don ya ce ma shi don ya nuna ma shi Allah ne kuma shi cancanta ka bauta masa kuma shi cancanta a yi dogaro gare shi sai ya ce Allahu allazi rafa'a samawati bi ghairi amalin Allah subhanahu wataala shine wanda ya daga sama bi ghairi amalin ba tare da ginshiki ba ba tare da fira ba sai ya ce tarawunaha kamar yadda kuke ganin ta ita sama ne shine wannan fassara ta uku Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amalin Allah subhanahu wataala shine wanda ya daga sama bighairi amalin ba tare da ginshiki ko fila wanda aka dora sama akan sa ba tarawunaha kuke ganin sama ne ko ba ku ganin ta muna ganin sama ko ba ma gani to shine fassara tarawunaha kuke ganin ta ga ta nan ba ginshiki ko akwai wanda ke ganin wata fila ta tokare sama a garin su a wani gari akwai an ji labari ba inda aka ji labari saboda aka sama haka kawai take babu wanda ya ce ya gini ya shimfiɗa sama ko ya gina ɗaki ko wani abu a shimfiɗa sama babu ƙasa babu gini a ƙasa ko babu wata fila ko gwafanni da suka toka da rumfar babu shi a yi rumfa kawai ce zanen a shimfiɗa ta sama tare kawai za su sauko da wanda ya hau sama zai shimfiɗa ne saboda haka haka abin yake amma Allah subhanahu wataala yayi sama bata taba tsagewa ba bata taba girgiza ba haka take Allah subhanahu wataala har yana tambayan bayinsa su yi dubi zuwa ga tsawon sun taba ganin wani dan tsago babu wani tsago babu wani kira amma gine-ginen dan adam ba musamman na zamanin yanzu duk yadda aka kai ga jini saboda wasu akwai ha'inci wasu akwai rashin kula da standard ana yin gini kafin shekara ta dawo ana tsoron sama zai yaye kafin shekara ta dawo ana tsoron kira ga ya faru gini zai rushe daga ina ne abin yake faruwa shin ma'aikata da suke laborers da suke abinan yin aikin su dora su ginin ne yanzu kwarewa ta yi karanci ko ku ha'inci ne ba a zuba abin da ya dace ga gine-gine nan a cikin atc nan a shiga wala gine-ginen su kwatas ɗin su ka shiga atc nan ka gani fulo za ka ga fulon gida baya tsagewa don irin sa ne daga an ce mana tare aka yi da na legal miso to na legal miso ni na rayuwa cikin sa za ka ga fulo ɗin gaba ɗaya yanda yake tun da dindin ɗin sa ka yi abu da wa'annan pinches din da ake sassawa na irin wannan abu da electronic ko wanda za a yi electrical connections din nan a gurin da za a sa socket da waye da sauransu tun na wancan lokacin ne ba wani sabo a jikinsa amma yanzu daga an zo an siyo an sa sabon gini kafin baɗi kuma sai ka ga abun ko ya mutu ya daina yi ko kuma an soka wuya ba baya yi ko kuma ya tsage ya fashe da kansa me ya faru ne ko me ya faru wallahu a'lam sai a yi gini a kashe miliyoyin kuɗi wanda mutanen da gwamnatocin da suka wuce da mutanen da suka shuɗe iyayenmu da ma wasu ma yayinmu ne suna nan a raye har yanzu suna ma aikin gwamnati amma su ne suka yi kwangilan gina kaza da a idon su aka yi kwangilan gina kaza amma standard na ginin da kwalitin ginin ya wuce duk inda kake tsammani har yanzu yana nan fulo bai tsage ba fulo bai fashe ba ban ɗakansu shokaye din yana nan tsoho ne da sauransu a ran laundry din abubuwan da aka yi na na wanke eh, jiki da irin baf din da aka sa na yin wanka a cikin sa da shawa din suna nan da karfin su amma yanzu daga an yi sai ka ji kawai bandaki ya fara wari me yasa shin ma'aikatan ne suke ha'inci ko masu ginin ne ko kuma wa masu kamfanonin ne ya kamata kowa ya gyara ramadan ya zo wannan ramadan din shi ne ya kamata mu caccaki juna da juna mu gaya wa junanmu laifukan kanmu don mu tuba mu gyara saboda barnan da suke kasan nan sun yi yawa akwai kidnappers yan cikin gida akwai kidnappers yan gida wanda ake rayuwa tare mutum ne za ka ga ya ha'inci ne gidansa ya ɗebi kuɗi a shagonsa ya je ya azurta kansa wallahi wannan bambancinsa da wanda yake kidnapping a jeji bai samu mai shawari ya bashi bindiga ba ne in ba haka ba wallahi zai wa Allah zai yi kidinafan cikin gida kenan akwai kidinafan cikin gida yawa akwai shi wanda ai daidai ne wanda yake zaune hanka tana kula shi ya ɗaya da kuɗin shagon mai gidansa ba tare da halaliya ba wancan kuma ya jejeji ya rike bindiga wannan ya fi muni wannan ɓarawon gidan nan wanda ke buɗe durowa wanda aka amince da shi da cinsa da shansa a cikin wannan shagon zai yi mai gidan ya amince da shi amma duk da ka yi saci kuɗi ya zai ke gina kansa wannan ya fi muni ya fi muni saboda haka ta mu ga irin wa'in abubuwan da yawa a cikin wa'in nan a zo a taru kawai a cika guri a yi tafsiri ya isa haka nan gaba ko a rufe kofa ne karu kowa ya fita a cikinmu sai wanda ya tabbatar ya yi aiki sannan a rinka zaba ya kamata nan ma a samu security personnel su zo su rinka tare mu amma su ma sai sun gyaru sun zo tukuna yawa sai a zo a tare mu gaba daya yawa ba mai fita ya je shan ruwa gida sai wanda ya zama to eh da gaske insha Allah ta'ala in ba ka wato a tsare mu a ci amma barnan mu ta yi wa mana abubuwa sun kai ya Allah samu ga mu gane insha Allah ta'ala in muna raye za mu ci gaba da wannan aya ta biyu amma an yi fassarori guda uku fassara ta ƙarshen kusan ita ce malamai suke cewa eh ita ce suke nuni zuwa ga Allahu allazi rafa'a samawati bi ghairi amadin sai ka tsaya a nan tarawna ha kamar da kuke ganin sama ne an gane wallahu ta'ala alam kun mastawa ala al-arsh na zamu tashi in muna raye ko kuma ayat da gaba daya in muna raye Allah ya mu gane wallahu ta'ala alam
Thank you.
yawanci mutane suna tafiya ba a gama rufe majalisi ba yawanci kuskure ne yawancin mu muna da gaggawa har makabarta idan an je an kai gawa sai kaga mutane suna ta tafiya kafin a gama gunnewa fadalan kuma tana cikin bayan an gama gunnewa annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya raka gawa ya tsaya har aka gunne bai yi sallah gare shi ya raka har aka gunne tukunne ya tafi yana da kiratsan to ma yawanci jama'a sai kaga shedan ya rube mu cikin gaggawa sai mu ta tafiya kuma ka rinka hakuri ana kaiwa har karshen inda ya dace saboda a samu cikakken lada Allah ya samu dace dazu da muke ta'addoyi sai muka ce muna yi wa addu'a wa musamman iya ɗaliban jami'a nan muna nufin a wato dole mu shigar da sauran jami'o'i ma'ana ɗaliban sauran jami'o'i su ma mun dai fara ne da na jami'a nan saboda su ne muke nan tare da mu na gida saboda haka ɗaliban sauran jami'o'i ma muna musu addu'a insha Allah ta'ala Allah ya ba su nasara cikin dukkan karance-karancen su dukkan mu gaba daya Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kurakuran mu abinda Allah ya tanada a wannan wata na alkhairi Allah ya hada mu da shi kowa a cikin lokutan da duk ya samu na addu'a da lokacin shan ruwa da qiyamul layli da qiyamul nahari da ko ina in mutum ya samu damar addu'a ya sa kasan nan a cikin addu'a abubuwan da muke sha na fitintinu ga tsadan kaya ga tashin farashi ba maganin waɗannan abubuwa sai Allah saboda da mu yawaita waɗanda suke ganganci su irin waɗannan abubuwa masu shiryuwa Allah shiryar da su waɗanda kuma suke yi da gangan suke ganin sun fi karfin komai Allah subhanahu wataala muna kai kukan mu gare ka bayinka ne Allah kai kasan yadda zaka yi da su ya Allah kai mana maganin su Allah subhanahu wataala ka kawo mana sauki a rayuwar mu tsadan kaya Allah ka karya shi Allah ka kawo da Allah ka karya tsadan kayayyakin masarufi ya Allah ka kawo mana sauki da arha innaka samiu qaribun mujibud da'awat Allah ka gafarta mana kurakuran mu Allah ka gafarta wa iyayen mu Allah ka gafarta wa kakannin mu Allah ka gafarta wa malaman mu Allah ka shiyar da mu ka shiyar da zuriyar mu ka tabbatar da mu da zuriyar mu akan shiriya da riko da alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ka shiyar da matasa musulmai a duk inda suke ka hana su ayyuka munana ya Allah ka tabbatar da su akan shiriya da mu da su baki daya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار shugabanninmu masu mulki ya Allah kai riko da hannunsu zuwa ga abin da zai zama alkhairi gare mu duk abin da za su yi na alkhairi Allah ka taimake su a kansa abin da za su yi ba daidai ba Allah ka sa su gane ka su aikata Allah ka hada mu cikin dada duk abin da ka raba a wannan gini mai albarka da daren wannan rana mai albarka Allah subhanahu wataala ka hada mu da mafi alkhairi Allah ka hada mu da mafi kyakkyawar rabo innaka samiyul qarib mujibud da'awat اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد bawan Allah da ya turo takarda Allah muna roƙonka Allah ka azurta shi da biyan bukata akan abin da ya nema Allah ka azurta shi da mata saliha da kuma abin da ya dame shi na wani kos Allah ka bashi sauki ya gane kos din Allah kuma ka bashi ikon cin jarabawa إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم آمنا في بلادنا يا الله تسوكر ولا لأمنشي أولا غرينا ونبرد duk abin da yake faruwa a gefen jihohin nan na tashin hankali da damuwa Allah ka kawo mana saukin su Allah ka kawar mana da su Allah ka kawo mana saukin su Allah ka azurta mu da security da nisuwa da kwanciyar hankali inna ka sami wa karibu mujibu da'awa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Thank you.